ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihi wannan kuma shine darasi na arba'in da uku za mu tashi babul wasiyyati bin nisa'i babul wasiyyati bin nisa'i babin da yake magana dangane da wasiki ga mata abin nufi ka yi wa ɗan uwanka nasiha ko wasiya cewa ya kyautata mu'amala da matansa ko kuma shi ya yi maka wasikin kyautata mu'amala ga matanka shine alwasiyyatu bin nisa qala Allah ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf wa qala ta'ala ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما Ubangiji ta'ala ya faɗa ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf abinda ake nufi da al-mu'ashara shine al-mukhalafa wal mumazaja cuɗanya da juna tsakaninku da matanku ma'ana ku zauna da su bil ma'rufi tare da kyakkyawan hali da kyakkyawan ɗabi'a da kyakkyawar mu'amala kada ku munana kada ku kautata harshe wa qala ta'ala ubangiji kuma ya sake cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa ba za ku taɓa samun ikon daidaita son matayenku ba walau harastum ko da kun kwaɗaici haka ɗin daidaita yadda nake son wance haka nake son wance daidai wa daida wannan in ba ta hamsin wancan in ba ta hamsin Allah ce ba za ku taɓa yin haka ba ba zai taɓa yiwa ba dole wata kana son ta kashi hamsin da ɗaya wata arba'in da tara dole sai ka fi son wata sama da wata daidaita sojan soyayya ba za ka iya ba walau harastum ko da kun san haka a sakamakon haka fala ta milu kullal mayil kar ku karkata karkata ta gaba ɗaya ta yadda soyayyar zuci da kucewa wanta sama da wance ta sa ku tare a wajen wance ku fifita wanta ɗin a mu'amala ta zahiri sama da wanci fata zaruha ta yadda za ku mayar da ɗaya ɗin ita bora ɗin ta zanto kal mu'allaka kamar wadda take mu'allaka ai na kiran mace mu'allaka wadda ita ba mai miji ba ba ko mara miji ba ba mai miji ba dan ba ta moruwa da kyakkyawar mu'amalar da kishiyarta ke samu ba ta moruwa da sauran haƙoƙi da kishiyar take samu a wurin ka kai mijin ita ko ba marar miji ba dan baka sake ta maballantana ta musanya wani mijin ta canja wani mijin ubangiji ta'ala ya nuna yin haka haramun ne an gane ko wa in tuslihu wa tattaku inda za in wa in tuslihu inda za ku yi sulhu tsakaninku da mata din ku gyara al'amura wa tattaku sannan ku yi takawa ku tsara dokar ubangiji fa inna Allah kana ghafurar rahima lalle ubangiji ta'ala ya kasance ghafuran mai gafara sannan kuma rahiman wato mai jin kai ga bayinsa subhanahu wa ta'ala wato duka abin da wannan aya ke nunawa kyautata mu'amala tsakaninka da mace aiki na zahiri lalle ne ka daidaita matanka idan kana da mata sama da daya kana da mace biyu ko uku ko hudu wajibi ne yin adalci a tsakaninsu adalci wajen rabon kwana kwanan da ka biya wancan shi za ka biya wancan in ɗaya kai a nan can ba ɗaya in biyu kai a nan can ba biyu adalci wajen matsuguni ko ɗakin zama lallai in kai yalwatawa wancan tana da ciki da falo da ban ɗakin ta a haɗe wannan ma tana da ciki da falo da ban ɗakin ta kenan daban kare kasance wannan kawo ware ta da ciki da falo da ban ɗakin ta a haɗe su kuma waɗancan guda biyu ko uku suna tarayya da juna wajen ban ɗaki ɗaya kar ya kasance wannan ka ware ta gidanta daban komai nata ita kadai guda biyu ko uku kuma ka hada su gida guda suna tarayya da juna ta fuskar falo ba wanda ke da falo nata na kanta ko tarayya da juna ta fuskar kicin ɗakin dafa abinci ba mai nata na kanta ita kadai sai nasu na su duka ko tarayya da juna a ban ɗaki yin haka sai ya zanto cewa baka yi adalci lalle ne in ka ware wancan nata daban wancan ma ka ware nata daban sannan kuma adalci ta fuskar tufafi abin da ya shafi tufafi tsada da kai tufafi mai tsada da kawa wancan shi za ka yi wa wancan kare kasance wannan kayi mata mai tsada wancan kayi mata mai arha wancan kayi mata mai daraja wancan mara daraja sannan adalci kuma ta fuskar abin da ya shafi abinci nau'in abinci ko darajar abincin da zaka ciyar da wanda yake zaka ciyar da wancan ba a cewa dole iri daya kila wancan tana cin abu kaza wancan ba ta ci amma darajar su ta zanto iri daya ne ba wai kalar abincin zai zama daya ba darajar su ya zanto daya ne ta iya yiwa dukkanin su shinkafa ce amma wancan ta dafa ta a wata sarrafawa daban wannan kuma ta sarrafa ta a wani yanayi daban ba ka cewa dole sai an yi iri daya a ko da tufafi ba ka cewa dole kalar su daya su yi atamfa green ko blue ko navy blue ko wata kala daban a'a abinda ake so darajar atamfar ta zanto iri daya wannan yar holan wannan yar holan wannan batik wannan ma batik wannan yar kaza wannan yar kaza amma kar ka fifita su wannan ka bata yar holan wannan kuma ka zo ka bata atamfa yar kadu wannan ka bata atamfa yar ingilishi wannan ka zo ka bata atamfa yar indonesia ko yar pakistan ko na a makamantan haka mai karancin daraja wannan haramun ne yin haka daidaita a cikin al'amura guda nawa kenan guda hudu abu na farko rabon kwana abu na biyu siyaswa abu na uku tufafi abu na hudu wurin zama matsuguni kenan wannan dole ne mutum ya daidaita mata ta wannan fuskar amma daidaita su ta adadin magana irin yadda na yi magana da wancan haka zai yi da wancan wannan ba ce dole ba dan magana kamawa take hira kamawa take wata ta iya danka da hirar da za ku yi hirar awa biyu ba a cewa tun da kun yi hirar awa biyu jiya a wancan ɗakin kafin a kwanta barci dole ɗayan nan ba ta yi hirar awa biyu yau ko da dalili ko babu dalili ba a cewa haka an gane ko to wannan shine abin da yake wajibi mu kuma yin haka dai shine abin da ke nuna kyakkyawar mu'amala tsakanin mu da matayenmu wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا وانا حديثي أنكر أجد أبو هريرة الله تكاري تأبري yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce fastausu bin nisa'i khaira fastausu daga istausa yastausi ne wanda yake ala wazna istaf'ala wanda istaf'ala neman yin abu amma istif'al ne ana nufin if'al ne yin abu abin dai da hadisin ke nufi fastausu bin istausu bin nisa'i khaira ku yi wa junanku wasitin alkhairi game da mata idan na haɗu da kai in yi maka wasiya wani ka ji tsoron Allah game da matarka kai hakurin zama da ita ka jure duk abin da za ta yi ma mata sai da hakuri kai ma in ka gama da ni wani ka ji tsoron Allah wajen rike matanka kai adalci a tsakanin su mata fa sai da hakuri manzo Allah ce mu rinka yi wa junan mu wannan darasin lokaci bayan lokaci saboda menene aka ce manzo Allah ya bada wannan shawaran kuma a hudu ba ta karshe a ajin a aikin hajin karshe hajin ban kwana da yake wannan wasiya saboda zama da mace idan mutum bai hakuri ba zai iya ba sai ya zanto dan aure saki ya auri wannan ta masa tsiya ya saka ya auri wannan ta masa tsiya ya saka amma nan sa tunda ta mun tsiya suna nan da yawa ba zai canja da wata ya yi istibdal da zakin makana zau to abin da zai faru shine kila ka saki wannan ta yi maka abu ba daidai ba ka ga wata ka auro ta sai waccan ta zo ta yi maka abin tsayar da ya fi na waccan sai ka gwamnati kiɗa da kar kila sai ka gwamnati gara waccan ta farko sama da ta wannan ta biyu tunda kowace dai abokinta ba a nuna cewa mutum ne kirki ba ce ba sai an zo an zauna za a gani to saboda haka idan ka samu wadda take mai dama dama wai ka ce ka samu mace ɗari bisa ɗari wannan ba zai maka wahala sai dai ka samu mai dama dama amma ɗari bisa ɗari to a iya samun duk cikin ɗari guda ɗaya kila suna da ɓangare na rauni da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce su akai wanda dole sai namiji ya kula da wannan dan yayi hakuri abu na farko karancin hankali da nafsin hadisin manzon Allah da haka ma ayar qur'ani ta nuna cikin abin da ake neman namiji biyu su yi shaida idan an samu namiji ɗaya ba a samu ɗayan ba sai a nemo mace biyu a madadin namiji ɗaya fa in lam yakuna rajulani fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada saboda me an tadilla ihdahuma wa tadhakkara ihdahuma al-ukhra idan ɗayar ta tuna ta manta sai ɗayar ta tuna mata amfanin su to kaga kenan tana da raunin tunani ba ta kai ɗa namiji ba da haka kuma ba a ce ta aurar da kanta ba duk hankalinta duk iliminta mace ko ta kai matsayin profesa a ilimin addinin musulunci ta zama shaikha a ilimin addinin musulunci ba a yadda ta aurar da kanta ba sai dai uba ya aurar da ita kowa ko kani ko ma dan cikin ta ya zanto alwalinta kuma don haka ba ba ta igiyar saki a hannunta ba a ce irin yadda miji ke iya saki ita ma ta iya yin saki tana iya yin saki a da yanzu ba mu da aure mu duka kowa da an saki ko kuma ko wanda an yi masa biyu saura daya ko ko wanda an cike ukun gaba da a ce sakin a hannun su to kaga bangaren wannan na raunin hankali idan ka tana shi kadai ya isa sa ka yi hakuri bangare na biyu tana da yawan kai kuka haka manzon Allah ya faɗa cikin darsin hadisi mace na da yawan kai kuka motsi kaɗan korafi an yi min kaza ni an raina ni an raina gidanmu mu gidanmu an maida mu ba mu da asali duk za ta faɗa ma wannan bakar magana ba ko wani abin da kai wanda ya taka karabar lantana ya karya shi amma sai ta faɗa ma bakakken maganganu a kai kuka na a kai kuka nan sai ta banza da ita ba a mai da martani sai in ta samu kanta cikin kwanciyar hankali sai ka zauna sai ka mata wani yanzu magana da kika yi da nan tsakanin ki da Allah kin kyauta in a lokacin da ta hawa bakar jaka din ne kace kin kyauta za ta ce eh din an kyauta mana to amma bayan ta natsu ta sauka idan ta ce ki tunani tsakanin ki da Allah abin da kike nan kin kyauta kar ki tsoro na kin tsoron Allah da kai da ai hakuri abin da ya wuce ya wuce wa ba za ta sallama ba in kace sai ta sallama anan sai zama wani rigimar ta biyu kuma sabuwa tun da ta ce ai hakuri abin da ya wuce ya wuce ma'ana ta sallama ba ta kyauta ba amma wai ita ta fi karfin ta ce ba ta kyauta ba sai ka kyale ta sai a tafi a haka kai ka gane bata kyauta ba Allah ma ya san bata kyauta ba mala'iku da suka rubuta sun san bata kyauta ba sai to kin tsoron Allah ne nan gaba dai shi to saboda haka kai kuka din nan ga bangare na uku bangare na abin da ya shafi kufranul akil kafir rashin godiyar Allah ka kyautata mata ka kyautata wa kannanta da yan uwanta da danginta har ma da iyayenta wani lokaci amma ya kasance duk da haka wata rana in kai mata abin da zai ce tun da kake ka tabe mun alkhairi ta manta da dukkan alkhairin da kai in ka san wannan shine halayyarsa to kaga da wannan sai ya sa kai hakuri sannan abu na hudu mace tana samun kanta cikin wani yanayi a kwanakin jinin al'ada akwai wata inda tana cikin jinin al'ada sai an yi masifa da ita yana gadarwa da mace rauni yana gadar mata damuwa yana gadar mata jin hauki yana gadar mata lalaci da kasalanci abinci ba za ta gama ma kankari ba sharar ɗakin ka ba za ta yi ba kawai tana cikin kwanakin al'ada in kai hakuri kwanakin suka wuce shi kenan sai ku dawo daidai wa daida amma in lokacin kace sai ta zama daidai da sauran kwanaki ba za ta taɓa zama daidai ba haka Allah ya halitta ta wannan lokacin sai ka sallama kai hakuri to in baka san wannan ba sai ku ta rigima duk wata sai kun yi rigima a wannan kwanakin da su abu na biyar tana da rikici kwarai idan ta samu juna biyu musamman idan cikin nan ya zanto na farko ne domin ciki na farko ya mace na jin kunyarsa matuƙa kwarai da gaske galibin mata suna jin kunyarsa kuma suna jin haushin ka kai ɗa namijin daga tana kwarnafi tana amai tana tsiratar da yawo lafiyar ka kalau garau da kai ka tashi da safe ka yi ado ka karya hula ka sa dabarau za ka fita ma'ana kai ba ba wanda zai ganka ya ce kayan wani abu ita kuma duk wanda ya ganta ya san wani abu ya faru to da haka take jin haushin ka haka kawai ita ba ita ta kashe zoman ba an ba ta rataya da wani dalili to idan ka san wannan sai ka gane kai mai laifi ba za ka yi fushi ba in ta yi fushi kai ba za ka yi ba kai mai laifi me yana kana fushi a ciki idan kai hakuri ta ahimi kenan sai zo ya wuce wannan idan kai hakuri ta zama yar gari a juna biyun shike sai wannan ya zo ya wuce amma idan baka hakuri ba sai ku ta rigima baya hana in ta samu ciki na biyu ku sake yin wannan hayaniyar baya hana in ta samu na uku baya hana in ta samu na hudu har ta zo wani lokaci ta daina kai ne in ka gane wannan kwanaki ga kwanakin da dama ana tsaya da ita duk sai ka kakkaucewa wannan kwanakin kuma sai kana lallashin ta da abin da ka san zaka lallashe ta kuma ya kamata dama kai ka san mai matar ka ta so da mai ake ribato ta da mangwala ne da ayaba ne da abarba ne da tsire ne da kilishi ne da balangu ne dole ka gano wannan da me ake lallashin ta in ta fiti sai ku zauna lafiya to idan baka lallashe ta kun zauna lafiya ba a waje an matsiya a gidanka kuma kuma an hura ma wuta to kai kanka ina ai gara kai ka nemi sulhu dan ka kwanta ka zauna lafiya kai barci mai daɗi amma in ba haka ba kace a bari a cike ta aure wata to sai a yaya wanda za ka aure dan ka san kowace ce da kenan sai ka je ka sayar da akuya ka sayo biri ka ga tsuguna bata kare ba kenan in dai akuyar ka na zuwa yawo da yawa ne ka je ka sayar da idan ka sayo biri ka huta a cikin ba ka aiki ya sami to duk waɗannan al'amura ne da suke bukatar mutum ya lura da su kuma da su za mu rinka yi wa junan mu wasiya ka yi hakuri wani rikicin da take kuwa da wani ya faɗa ma ai muna yawan rikici a wani kwanaki a dukkan kwanaki ko kuma a lokuta daban-daban a waɗansu lokutan za ka ga mutum da rikici a wani lokutan sai ka zama tsaya ce to duba ka gani kila kwanakin al'ada ko lokacin da take da ciki ko kaza ko kaza ko kaza sai ka gano lokacin da ka san tana da wannan matsalar sai ka kauce manzo Allah ce istausu bin nisa'i khaira ku yi wa junan ku wasiti da yawa mata alkhairi fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in ita mace an halitte ta daga kashin haƙarƙari wa inna a waje shay'in fi dhila'i alahu inda yafi ko ina lankwacewa a haƙarƙari shine samanta domin akan tare yake daga sama an gane ku fa in zahabta tuqimuhu in kai yunkurin sai ka miƙar da wannan kashin haƙarƙari din ka sarta ku sai ka karya shi wa in taraktahu in ka kyale shi a karkatansa lam yazal a wajto ba zai gushe ba a karkace fastausu bin nisa'i khaira to lallai ku yi wa junan ku wasitin yi wa mata alkhairi ya kunshi hakuri ya kunshi kyakkyawan mu'amala ku rinka wa junan ku wasiyar haka game da matan ku to tunda an halitta ta daga cikin hakarkari wato matar farko aka halitta ta daga cikin hakarkarin namijin farko ita hawa uke an halitta ta daga cikin hakarkarin annabi adam alaihi salam to me ake nufi da wannan malamai na ta sharhi shin an ɗauki haƙarƙarinsa ɗin ne shine sinadarin da aka halitte ta da shi ko kuma a'a ma'ana halittar ta ta fito daga jikin haƙarƙari irin yadda uwa in ta tashi haihuwa take haihuwa daga mahaifa waɗansu suka ce wancan zancen waɗansu suka ce wancan amma dai mu abin za mu fahimta ƙarƙashin hadisi hadisi bai nasanta ba ƙarara haƙarƙari ne ya haihu ko aka yi haihuwa daga bangaren hakarkari aka haifi dan ɗan namiji baya haihuwa hadisi ko bai nuna mana hakarkarin aka balgato aka halitte ta ba an ce daidai ga hakarkari aka yi turo aka kyale shi a jumlace al'amari ne kuma da ya shafi na gaibu wani dogon sharhi kan abin da nasi bai ce ba sai mutum ya shiga cikin wani ramin da ba zai iya fitowa ba ka kyale kawai an halitte ta daga hakarkari ubangiji ya san yadda ya halitte ta kai dai an baka labarin daga ina ka halitte ta magana ta riga ta kare amma kai biyar ka kyalewa Allah kayansa al'amari ne na gaibu umur dai gaibiya sai dai mutum ya sallama kawai bayan da iya ina ba mun fahimta to sai manzo Allah nuna fa in zahabta tuqimu kasarta in kace zaka miƙar da wannan kashin sai ka karya shi a hadisin muslim yace wa wa kasruha talaquha abinda ake nufi da karya wannan kashi ko shine sakin ta in kace sai mace ta zama 100 bisa 100 daidai wa daida to sai dai ka sake ta ba ta ba amma ya ishe ka alkhairi ga ya mace ka ci nasarar cewa ta kirki ce ita kashi 60 zuwa 70 zuwa in an ci sa'a 85 cikin 100 sauran al'amuran kuma sai dai ka hada da hakuri amma ba zai yiwu ya kasance 100 bisa 100 ta maka daidai wa daidai da kake bukata ba eh ko da saliha din ba saliha ba za ta yi barna ba ba za ta yi kuskure ba akwai salihan da suka fi matan annabi to amma ya so nawa ba har sai da suka yi laifin da ya mutu yaji ba har sai da suka yi laifin da ya mutu yaji ya bai wata sirri ya ce rike mun sirri na karki faɗa ta je ta faɗa a yar uwarta wa idza asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi hadisa falamma nabba'at bihi wa azharahu Allah alayhi tana ba da labari sai Allah ya faɗa ce to ta fallasa ta faɗa faɗa عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت wai ta ce ya aka yi kasan na faɗa ce nabba aniyar alimul khabir nabba aniyar alimul khabir to amma ta annabi ko ba salihai bane ba tsakani da Allah salihai na karshe ai su ne kimma wajen salaha amma dan an nuna cewa wato ba dai masumai bane ba yasa aka samu dan wannan daidaikun al'amura daga bangaren su ba masumai bane ba amma alkhairin su yaron jaye wannan ɗaya ce kuma al'amuran da aka samu wanda hali na masu taka na kasancewar ta mace yasa aka samu wannan daga bangaren ina fata mu fahimta kuma in ya zanto matan annabi an samu dan wani abu farza ne tattare da su na wani abin da suka yi wa annabi har ma ya sono suka fusa ta shi har ya yi musu yaji wata ɗaya ya sono suka yi masa kaza su Umar dan Khattab ma ya zo ya ce lokacin da muka zo Madina mu muhajirun ƙuraitawa an riga an samu mata ba sa sakewa ƙarƙashin kowa ya yi rinjaye gidansa ya fi karfin matarsa yace amma yan uwan mutanen Madina kuma kowa matarsa ta fi karfin yace da muka zo Madina kawai shike nan da matan mu su matan mu na Quraisha sai ga yadda matan Madina ke samun su ke wajen mazan su ma sai suka ce za su koya yace to ranan fa sai matata za ta yi mun tumbe a cikin gida ta yi tawaye yace na nemi in turbuza hancin ta tace kagan ka ga Umar dan Khattab kada wai ka ce mata ba za ta yi maka ba ka je gidan Annabi ka je yadda yarka hafsa take wa Annabi hankalinsa sai tashi yana zuwa gidan ya tambayi hafsa waya ka ne ku kukan yawa annabi wani abu da rashin kyauta ta ce kwarai ma kan yi wani lokacin addinin yana da cikin bukari wani lokacin muka dan yi ita amma kin taɗe yanzu me zaki idan kika fusa ta annabi Allah ya fushi da ki me zaki ce ya sai mata wa'azi da faɗa da menene da sauran duk wannan dai abin da ke nuna wa shine sai mun yi hakuri sai mun yi hakuri wajen zama da mata wannan hadisi muttafaqun alayhi imam al-bukhari da imam muslim ya rawaito wa fi riwayatin fi sahihayn a wata riwaya da ke cikin bukhari da muslim kuma kuma dai al-mar'atu qaddila'i in aqamtaha kasartaha mace kamar hakkacin haka tsari take in aqamtaha in kace sai ka miƙar da ita kasartaha to zaka karyewa zaka karya ta ne ma'ana kace sai ta daidai wadda sai dai ka sake ta wa in istamta'ta biha in ko zaka mori da ita istamta'ta biha wa fiha awad to sai ka cigaba da moruwa da ita tare da wannan yar karkatar tare da ita a dan koma dai ai ka sai a sai dai ka gyaggyara abin da zaka iya gyarawa amma karka ce dari bisa dari sai an zama daidai wa daida kuma wani lokaci muna da rashin adalci mu karan kanmu kana son matarka ta zama dari bisa dari mutum da kirki kai a tsakaninka da Allah dari bisa dari dan ganin kirkin ne mana zaune wata wajen wani malamin mu a Madina wani ɗalibi ya zo cikin samarin mutanen Madina wani balarabe yake cewa shi yana son matar aure yana son kasance tana da ilimin addini tana da ilimin zamani ta waye tana da kyau tana da kaza tana da kaza tana da kaza yana faɗa malamin na rubuta yana faɗa na rubuta sai zana waɗansu abubuwa goma ne ko sha ɗaya yake su matan nan abubuwan nan goma sha ɗaya dan Allah kai ka cika su a jikinka sai kuma ya tudu yana zazzare ido shi fa bai cika wannan goma sha ɗaya ba kuma yana son wanda zai aura ta cika mai goma sha ɗaya wai tana da ilimin addini tana da ilimin boko tana da kyau tana da tana da tana da tana da tana da ita lissafa haka ce to kai fa da aka duba jikinsa ko rabi biyu kai rabin wannan abin da ya bukata to wani lokacin mu ne muke son sai sun zama waɗansu ƴan ƙananan waliyai a cikin gida amma mu ne mu zama waliyai ɗin babba muna son sai sun zama salihai ƙarfi da mu mu zama salihai ɗin babba to wani lokaci wata matar ta kan yi wa mutum laifi da gangan ma in ta san kai ma kaya mata wai dan ta rama kai ma ba kana yi ba to kaga idan kai kokari ka dan gyaggyara ita ma sai ta gyaggyara sai ku hadu a tsakiya wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta muslim innal mar'ata khuliqat min dhila'in ita mace an halice ta daga cikin hakarkari lan tastaqima laka ala tariqa ba za ta taba daidaituwa ba akan hanya tsotar yadda kake bukata fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha awai in kana so ka mori da ita sai dai ka mori da ita tare da ita akwai wannan karkata din da yar fantarewa ko ya take wa in zahabta tuqimuha kasartaha in kace sai ka miƙar da ita sai dai ka sai dai ka karya ta wa kasruha talaquha karya wanda yake nufi shi ne sai dai ka sake ta in ka auro wata haka kuma ita ma a wannan matsayin ki sai kawai abin da ake bukata mutum ya kalla dangane da matar da take tare da shi ya lura ga tsakanin al'amuran da suke sabo ne na Allah karar take yi da kuma al'amuran da yake shi ne take wa ba daidai ba laifuka iri iri ne akwai da laifin da kai kadai cewa laifi misali zaka samu wata kai ba ta maka ado kai kuma kana so a rinka yin ado ba ta gama abinci a kan kari kai kuma kana so a rinka gama abinci a kan kari idan baki sun zo kun yi baki ko daga bangaren ka ko bangaren ta bata iya tirirayen su ba yadda za su ji eh an kula da su kai kuma kana san haka waɗannan abubuwa dan laifi ne take maka tsakani da Allah akwai kuma laifukan da yake ba ta sallah misali kaga wannan laifi a'a ba ta azumi a'a ta ki ta je islamiyya ta koyi addini kai kai ka sa ta taki ta je ta koyi addini ba ta so ta tsani wannan magana to kaga cikin waɗannan laifukan wanne suka fi muni gina kashi na farko ko kashi na biyu kashi na biyu domin duk wanda ba ta sallah kaga ai ta zabar wa kanta zama wata karamar arniya ce a nan dan ka sake ta dan saboda ba ta sallah ko wani Allah ba wanda zai zarge ka cewa wai baka da hakuri ka sake ta dan ba ta azumi ba wanda zai ce wai ya zarge ka cewa baka kyauta ba ka sake ta dan kai kai ta karatun addini taki ka yi wa'azin ka ja hankali ka bi ta kan waɗansu masu yin shiga cikin littaki sai ka sake ta duk wannan baka yi wani laifi ba amma wajen makara dangane da abinci a rashin yi maka addu'a kan kari wani lokaci a wani lokaci ka yi magana ai kaman ba a ji ba ko ka bada ta ko a faɗi sallahu a faɗa ma a ki faɗa maka da sauransu waɗansu abubuwa irin waɗannan suna nan da yawa wannan sai ka ɗan rinka jurewa matukar tana cika sallah matukar tana yin azumi matukar tana kokarin karatun addini matukar tana kaza tana kaza tana kaza ina fata an fahimta akwai ko matar da ita ko ba ta da kirki kullum sai ta fallasa abin da ya shiga tsakanin ka da ita tun daga kan cefane da sutura da hirar da za ku yi da ita har zuwa saduwar aure wata sai ta faɗa to kaga wannan ma ba ta da wani amfani ci gaba da zama da ita akwai wata wadda ita za ta yi maka rashin kyauta kai da ita amma in ta za ta umutuncin ka za a yi rigima da ita wannan duka hakuri ku taɓa haka kai din ba wani lokaci za ta iya gallaza maka sai ma ba daidai ba da rashin kirki amma ba ta yadda ba ko da wai ta an zage ka wani wuri sai a yi rigima da ita ko a gidansu ta ji za a kuce ka ba ta so dan da nan da an fara maganar mijin wanda ai kaza kaza sai a ga ta daure fuskar sai zan tafi kai din fa idan ta zo gida kuma tsiya za ta yi maka da akwai su irin waɗannan wannan duk sai ka lallaba a tafi a haka ya ku ka ce wai ɗari bisa ɗari wai sai ka samu irin wannan matan ba za ka samu ba gara ma ka hakura wannan ka bari sai ka je aljanna a nan dai gidan duniya kan babu ita ɗari bisa ɗari babu ita ka iya samun sittin cikin ɗari kamar yadda na faɗa saba'in tamanin da biyar kila har ka samu saba'in cikin ɗari duk wannan ma zalika ala Allah bi aziz a iya samu ɗaiɗai ko zarata daga cikin mata salihai kanitai ta'ibai managarta mutanen kirki a iya samu ɗaiɗai ko to sai dai irin waɗannan waɗansu zai ga ta mutuniyar kirki Allah ya haɗa ta da wani ko mutumin wannan ana samun su daidai ku kamar yadda kuma ake samun wani mutumin bawan Allah salihi kuma Allah hada shi da wata karamar fir'auniya a cikin gida shi ma Allah ya so jarrabe shi da Allah samu irin wannan din ba qawluhu awad da manzo Allah ce in dai zaka moru da ita ko zaka dan hole da ita sai dai ka hole da ita tare da wannan karkata da ita awad ko bi fatahil aini wal wawi zaka yi wa wawun fataha ainun ma kuma kai mata fataha awad akwai larabcin da zaka ce iwat akwai wanda zaka ce awat to sukan bambance idan suka ce iwat sai su ce wato shine mailun fil ma'ani awat mailun kuma izdawat wato lankwasa ta gangan jiki sai su ce mata awat waɗansu larabawan kenan iwat kuma lankwasa ta me ta abin da ke karkata cikin ra'ayi ra'ayin da ba daidai ba tunanin da ba daidai ba maganar da ba daidai ba kaga lankwasa ce amma irin wanda ido ke gani ko hannu ya taba amma idan aka ce itace ya karkace ya lankwace karfe ya lankwace ya mokaɗe wannan lankwasa ce wadda ido ke gani hannu ya taba to shine cikin manta tsakanin iwat ko awat waɗansu ko bil aksi amma alqur'ani ya dauki iwat a matsayin karkata ta fuskar ma'anoni da Allah ya ce alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwata yace kuma gaira zi iwajin la'allahum yattaqun an gane ko iwat kaga nan gurin mailun fil ma'ani awat kuma sai zanto mailun fil zawat ala kulli halin wannan ya iya shiga wannan ma'anar wannan wannan zai iya shiga ma'anar wannan wa an abdullahi bin zam'at radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yakhutub wa dhakara an-naqata والذي أقرها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ انبعث أشقاها ينبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعاء ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه ثم وعظهم في ضحكهم من الضربة قال لم يضحك أحدكم مما يفعل متفق عليه wannan hadisi an karbo shi daga Abdullahi bin Abi Zam'a ibn Zam'a kai radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi Abdullahi bin Zam'a ya ji manzon Allah tsira da mutum Allah kara tabbata gare shi da iyalan gidansa ya tubu yana yi wa mutane huduba wa zakara naqata a cikin huduba din sai ya ambaci kissar naqa taguwan nan ta Annabi Salihu alaihi salam wallazi aqraha da mutumin da ya yunkure ya je ya soke ta ya kashe ta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم a cikin zancen da annabi yake sai ya karanta wannan aya izin ba asa ashqaha yayin da ashqaha mafi rashin arzikin kabilar samudu in ba'asa ya zabura dan ya je ya soke wannan tagiya taguwa ai in ba'asa laha abinda wannan aya take nufi in ba'asa laha rajulun azizun ita wannan taguwa in ba'asa laha ya zabura dan kai mata farmaki dan kai mata farmaki da kashe ta rajulun azizun wato wani mutum wanda yake aziz ma'ana wanda yake baya da misali cikin mutanensa qalilul misli kenan wani mutum gawurtacce sananne arimun mutum mai tsananin sharri shi ne suke ce masa arim shirrir ke mani'un fi rahatihi dan dangi wanda dangi ke ba shi karo ba a yi ta a taɓa shi ba mislu abi zam'a yana da matsayi kamar abu zam'a ma'ana cikin mutanensa sun zakaran nisa bayan manzan Allah ya yi magana ya yi magana sai ya rufe wancan tafta din sai ya bude sabon babi ya ambaci mata fa wa'aza fihinna yayi wa mutane wa'azi fihinna cikin lamarin mata cewa ku rinka hakuri game da mata ku rike su da amana kar ku tozalta su wajen ciyarwa da shayarwa da sutura da ɗakin zama bil ma'rufi duk ku kyautata musu wannan fa qala sai manzon Allah yace ya'midu ahadukum fa yajlidu imra'atahu ɗaya daga cikin ku zai fuskanci matarsa ya je ya take ta daldal abdi irin dukan da bai kamata yawa kowa ba shi sai bawa wala allahu yubadiha min akhir yawmihi me yawa karshen wannan ginin kuma yace zai neme ya sadu da ita bayan da safe ya lakada mata duka dukan da ake yawa bawa da yamma kuma yaje ce ta ma'ana manzon Allah na nuna zargi game da wannan in har ka san zaka dake ta me kuma zaka zo ka ce zaka neme ta da yamma in har ka san kana da sha'awar ta me da duka me ke kawo sha'awa ba soyayya ba da kauna da bege to ko me ke kawo duka to kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan hadisi yana zargi ne ko nuna rashin kyautawar duka sai waɗansu malaman suka ce ba wai duka din ne manzon Allah ya hana ba kalala a'a duka irin dukan da ake wa bawa shi ya hana amma in ka dan sassama ta sama sama wannan babu ya dace a abin nan su a dake su idan sun yi abin nan tunda an ce ga matakai guda uku wallati ta kafu da nutura hunna fa'izu hunna wahjuru hunna fil mawadi'i wadribu hun matar da ake jin tsoron kangarewata da bijirewata Allah ce farko fa'izu hunna ku mutu wa kai da kanka kai mata wa'azi ko ka sa a gidansu a yi mata wa'azi ko wani malamin ka ko malamin ta yi mata wa'azi ko ka kawo mata kasar din da ya shafi laifinta an yi karatu a wani wuri ta ji an sa an ji an ji kuma kaga duk bata canja ba to sai ka daki mataki na biyu shine sai ka kawo ce mata kawai kai mata yaji ga ka a dakin amma ba ruwan kare in za ka iya jurewa a samu wata daya wata biyu uku haka wannan duk babu ne kawai ka daka mata yaji dan ita karshen makamin kiyama take ba ta ji da karfi irin kaza namiji sai za ku kowa ko kowa ta kayar da kai amma tana jin tana da waɗansu makamai waɗanda suke cin nasara a kan ɗan namiji a kan na farko karya murya da gwalangwaso ɗin zance ta yadda za ta rikita ka ka zautu ka kaɗu ka rasa inda za ka sa kanka ko ta yi ado ko turare ko lalle ko hoda da sauran dai dukkan wani abu da za ta bi na makin ta yadda kawai ka zuna kai ma baka ma damu da ita baka san ma Allah ya ruwanta sam ka ɗauke mata wuta to wata idan aka yi haka sai ta nemi sulhu wata rana domin ka riga ka kai ta farko eh kai tana da sha'awa ita ma tana da sha'awa amma wai in ma yana da hankali bai fada bai sassa fili kana da sha'awar amma sai ka boye ta ka kyale ta ita ta matsu har kawai cikin da za ta je ka wai ko ka rufe kofar gida ta ce na rufe wai ba za ta ce kaza kaza ba wai wata dabara wai ka rufe kofar gida a kofar gida na rufe ai tun tana na rufe duk yadda ta yi wani kwane-kwane ka nuna baka fahimta ba ko ka fahimta amma kai ba ka da sha'awarta har ita da kanta ta sallama ta zubar da makamanta ta ce wai me ne maka ne ta haɓa yauke da aka ce kaza kaza kaza ko ba kaza na yi miki wazin an ja miki ayar qur'anin hadisin duk an yi cikin kiji to ko me magana kuma to wata anan gudun sai ta karyo sai a tsunsu sai a tsunsu shikenan ya riga ya wata in kayan masa wannan sai ta fika yaji ka kayi wa'azi aya da qur'ani da hadisi duk ta gidi bukari muslim abu dawud da muwatta duk ta gidi wani ma har da kai kula kamar da ya karanta amma ba shi kuma ka zo ka kaurace kuma ta kiyarta to sai ka samu bulala sai ka san zane ta haka manzo Allah ce wadribu hunna ku dan dake su to wajen duka din hadisi zai zo nan gaba karka dake fuska sannan karka yi duka wanda zai karya kashi ko kuma ya mata targaɗe ko ya fasa jiki jini ya fita a'a duka dai wanda yake tsaka tsakiya za ta ji lallai bulala ta rasa ta amma dai babu maganan karya kashi ko a kewayen fuska duk baka dake ko ina ba sai gadon baya ko korinta inda za ta ji bulala ta rasa ta to wata idan aka yi haka to shi kenan sai ka dawo to amma Allah ce fa yana fana kun in ta maka biyayya lokacin da kai wa'azi ko ta maka biyayya lokacin da kawai da ke mata fala ta bugu alaihi na sabila ba ka da wani tabarki ko na cewa sai ka zo ka da ke targa baya to shi wannan doka din da aya ta faɗa akwai hadisai da suka nuna aiki akwai ɗansu hadisai da suka nuna zargi game da shi an fahimta ko misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce da sahabbansa na ji waɗansu daga cikin ku suna dukan matansu ku daina dukan mata da mata suka ji cewa an ce a daina dukan su daga nan gudun cikin za'iratin nisa wa ala azwajihi kowace mace kawai sai ta kangare a gida wannan Allah ba mu yancin mu kaji ko suka ta rigima da fitina da aka zo aka faɗa manzo Allah ce ai magana da kace a daina dukan sai yanzu kaga kuma duk sun kangare kowace a gidanta ta buje sai manzo Allah ce to idan sun yi muku ba daidai ba ku dan da ke su dukan da ba zai zubar da jini ko ya kare kashi ko targaɗe ba da zabai suka ji wannan kuma su ma sai suka yi amfani da damar sama da kima wata gari sai ga sama da mace saba'in kowace ta zo gidan manzan Allah cewa jiya an zane ta saba'in mata saba'in suka zo kowace ta ce ai jiya kan wallahi na ci duka a gida suka tare gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya fito ya ce na ji jiya an zo an ce mun waɗansu daga cikin ku sun je suna ta dukan mata babu ji ba gani to ina tabbatar muku cewa masu dukan mata daga cikin ku ba sa cikin mafiya alherin ku sun shiru da ka nan cikin komai ba masu dukan mata daga cikin ku ba sa cikin mafifitan ku kaga dai ba ce ba mutumin kirki bane ba amma ba ya cikin na sama to a nan gurin idan ka ɗauki wani hadisin sai ka ce me hukuncin duka eh jaizi ne jaizi ne jaizi ne duka ko to amma in zaka magance matsala ta wata hanya fa aula tarku in dai zaka iya magance matsala mace mai hankali ko ma ya kamata ma ke in kina da hankali har sai kin tsaya an taba lafiyar jikin wala raba suka ce alhurru takfihi al-ishara wal abdu yudrabu bil asa wai da da zaran an yi zaurantar magana ma zai gane cewa eh an zarge ni bari in kauce in ka sai an dake ka an ce baka fahimta ba suka ce bawa kenan ba da ba to ke zaki zama baiwa sai an dake ki tukuna kaga ya kamata da an yi miki wazi da an yi miki gargadi ki in kin ga ban kyauta ba ki zo ki bada hakuri to duk wanda kaga ta kai matsayin da sai an dake ta to kuma abu ya zama inna lillahi wa inna ilaihi manzo Allah ce ya abidu ahadukum daya daga cikin ku zai tafi fa yajlidu mar'atahu ya daki matarsa daldal abdi duka da ake wa bawa a wani hadisi yake jaldal amati dukan da ake baiwa wala allahu yudajiha min akhir yawmihi mai yiwa kuma a karshen wannan yinin yazo ya ce zai kwanta da ita ma'ana kaman zargi manzo Allah ke nuna wa thumma wa'azahum fi dhahikihim min ad-darfati sannan manzo Allah ya musu wa'azi ku daina yin dariya dan kun yi abin da ake kira abbarsa ban san me zan fassara abbarsa da shi ba a cikin harshen Hausa na duba na duba na kasa ganowa amma yadda ma'ana abbarsa take a larabci wani abu ne da larabawa suke idan sun so su yi maka izgili mutum ya so ya yi maka ko wani izgili ko wani wasa ko wargi ko ya mayar da kai wani bita sai ya haɗe laifansa laifan kasa da nan sama sai ya dan bude wani abu sai ya bude suke su sai ya wani irin busa sai ya bada wani sauti da mutane sun ja kalle ka maka wannan to sai a fake da dariya to shine zarfa ne rafa a ba gwalo ba ne ai gwalo mutum ya zaro har na ce da na so fasara da fito na ji ba zai karɓi fito ba don fito galibi ba wai kana yi bane da izgili zolaya ce amma zolaya ba da baki bane ba a tsaki ko ba da ba tsaki bane ba ni dai wallahi ban san shi da Hausa ba duk wannan kalmomin da kuke tunani na yi tunanin su na gaba za su dace da wannan ba amma dai wannan shine abdarfa kuma wannan ai al'adu ne na gari idan babu ita a garin ku ba shikenan ba kawai sai dai ka faɗi yadda yake a wancan yaran ka tafi amma ba lallai bane ka same shi a Hausa wajen sai ka nemo Hausa sai mutum yayi ƙarya bai sani ba ina fata mun fahimta sai manzo Allah ya musu wato ainihin wa'azi dangane da dariya da suke lokacin da suka yi wa wannan abin da ake kira abdabba kala yace lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al dan mai ɗaya daga cikin ku zai zoye wannan abu wanda bai kyauta ba kuma yayi dariya shi da kansa ma'ana wannan abu ne mai rage mutuncin mutum ya zanto kamar baka da mutunci cikakke ko kuma wayo ko sanin ya kamata kai ne ka zo ka haɗa leɓen kasa da na sama ka huda wani sauti ya fita kai wa wani izgili sannan kuma sai ka fashe da dariya kai da kanka sai manzo Allah ce dan mai ɗaya daga cikin ku zai haka sai to idan ka ce tsokana bai bada ma'anar ta ba domin tsokana a amu min zalik ta fa haka faɗi tsokana ta fa haka faɗi tsokana sai inda magana ya fice kuma ai da ido ne ya fice kuma ai da hannu ne wallahi dai da dai kun gane dai azzata ku je ku fassara da abin da ko ga dama shi dai na gama na sauke nauyin da ke kaina muttafaqun alaihi wannan hadisi imamu bukhari da muslim suka rawaito wal alimu da manzo Allah ce al alim a cikin hadisin bil ayn al muhmalati war ra da ainun da ake wadda ba dago kanta da kuma ra huwa shirriru al mufsid shine mutum mai sharri mai mabarnaci a ban kaza shine alim wa qawluhu in ba'asa da yace in ba'asa ya zabura kenan ai qama bi sur'a ya tashi da sauri shine in ba'asa وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر او قال غيره رواه مسلم وانا حديثي an karɓo daga abu hurairah Allah shi kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yafraqu mu'minun mu'minatan kada mu'mini ya tsani mu'mina yar uwarsa tana matarsa in kariha min haƙulukan in ma har ya ƙi wata ɗabi'a da take yi mara kyau rabiya min akar to ai ya yadda da wata ɗabi'a da take yi mai kyau abin nufi ba wanda zaka samu ɗari bisa ɗari ba ta laifi in ta karkace maka sanan ɓangaren to ta can ɓangaren kuma za ka ta burge ka na za ka idan kana da mace biyu ko kana da mace uku kuma mai mace uku za ka samu ko da ka fi son wacce amma za ka tsoro ta ɓangare kaza wacce ta fi ta bangare kaza wacce ta ta bangare kaza wacce ta kowace tana da wani abin da ta biyar uwarta haka ubangiji ta Allah ke raba baiwa cikin mutane to shine idan har akwai wani abin da take mara kirki to idan ka tuno wani abin wanda yake mai kirki ne to wannan mai kirkin sai ya bela ta game da mara kirkin da take an gane ku wa shine suke cewa wa yazal habibu ata bi zambin wahidin ja'at mahasinuhu bi alfi shafi'i idan har masoyi ya zo ya maka laifi daya to ayyukansa na kirki da gowar sai su zo maka da mai beli wajen mutum dubu suna baka hakuri laifi ɗaya idan ya sai ka sano kuma sauran na kirki to idan mutum yana da wannan tunawa da mukarana din kwamfayarin tsakanin al'amuran da suke nagari da waɗanda suke ba nagari ba sai tuno nagarin su ringa bashi hakuri akan waɗanda aka yi masa waɗanda ba nagari ba shine la yafraku mu'minun mu'mina kada mummuni ya ki mummuna kada mummuni ya tsani mummuna in kariha minha khuluqan radiya minha akhar in ya ki wata dabi'ata to zai so wata dabi'ata ta aw qala ko kuma yace ghairahu in ya ki wata dabi'ar radiya ghairahu zai yarda da wata ta rawahu muslim wannan hadisi muslim ne wato wa qawluhu yafraku imam an-nawawi yace fadin manzon Allah yafraku bi fathil ya wa iskanil fa wato ya'un dan zaka yi mata fataha fa'un kuma dauri yaf wa fathir ra ra kuma zaka yi mata fataha yafraku ay yubd ma'anahu yubdidu ma'anansa idan yaki yuqalu akan ce a larabci farikatil mar'atu zawjaha mace ta ki mijinta wa farikaha zawjuha mijinta ya kita bi kasrin ra'i da yawa ra'un din nan kasra in afli imadi ne farika fi'il imadi yafraku fi'il mudari an gane ko wato babi ne na fariha ya farahu ala wazni fa'ila ya fa'alu mun babu fariha ya farahu kenan ya farakuha bi fathi hakin da yawa ra'un fataha cikin mudari ai abghadaha idan ya kita wallahu a'lam wadansu larabawan sukan ce akan ce farakar rajulun ra'atahu mutum ya ki matarsa amma ba za a ce farikat ba ita sai dai a ce ma'ana abu gazat kenan an gane ko abu gazat ko ita to amma dai duk ɗaya ne cikin larabci a ya faɗin wancan a ya faɗin wancan wa na amr bin al-ahwas al-jumati radiyallahu anhu الجمل الجثمي الجثمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وهبهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح wani hadisi an karɓo shi daga Amr ibn al-Ahwas al-Dusami Allah shi kare da a gare annahu sami annabi sallallahu alaihi wa sallam fi hijjatil wada wannan sahabi ya ji manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi da iyalan gidansa a hajin da yi na ban kwana ya kulu ba da an hamidallaha ta'ala yana faɗa bayan ya gode ma Allah wa asna alaihi ya yabe shi wa zakkara ya tunatar wa wa'aza ya yi wa'azi sun makala sannan sai faɗa a ƙarshe ƙarshen zancensa ala wastausu bin nisa'i khaira ala ku saurara wastausu bin nisa'i khaira sashin ku yi wa sashi wasitin alkhairi game da mata fa inna ma hunna awanin indakum su mata auren ku kamar ribatattun yaki dokoki da aka ɗora mata a shari'ance nan laisa maka tamlikuna min hunna laisa tamlikuna min hunna sai an gaira zalik ba abin da kuke mallaka a wurin mata sama da wannan ma'ana kamar fursunonin yaƙi suke illa an yi a tine bi fahishatin mubayyana sai fa in sun zo da fahisha mubayyana ta bayyane to daga wannan lokaci ne irin dama da suke da ita a wurinku wato ta rabu idan mace ta aikata alfasha alfasha kamar zina ko kuma ya kasance ta rashin kunya ga miji ko tana rashin kunya ga iyayen miji ko tana dukan ƴaƴan kishiya sawa'un kishiyar tana nan ko ba ta nan duk wani ana kirga ta fahisha mu bayyana fa in fa'alna idan mace ta aikata ɗaya daga cikin waɗannan al'amura fa hajuruhunna fil mazaji ku kauce musu ku kaurace musu a cikin wurin kwana to suka ce tunda Allah ce fil mazaji wannan ya nuna kana gidan kuna kan shimfiɗa ɗaya kila karkashin mayafi ɗaya sai dai kawai ka juya mata baya ba ruwan ka ita dan ya ce fil mabadi al mabadi dan ina na mabja mabja kuma wurin kwana ke ku kaurace musu a cikin wurin kwana kauracewa ta baka bar gidan ba kenan da haka waɗansu suke kafa hujja da zahirin wannan nassi kan cewa mutum bai halatta bai kauracewa matarsa a wajen gida sai dai a cikin gida din imma kana nan ɗakin tana ɗakin tana can ɗakin yamma kuma kuna daki da idan tana kan gado kana kasa kai kana kasa ko tana kan gado ko dai raba da juna ba kwa tare an gane ku amma dai a cikin gida daya amma imam bukhari yayi babi a cikin sahih bukhari babin halaccin kaulace wa mata a wajen gida cikin sai kawo hadisin annabi inda ya kaulace wa matansa har tsawon wata ɗaya kuma ba a gidan kowa yake ba cikin ta je ya tare a mashruba a wani wuri ya je zamansa a wajen har sai da kai kwana 29 ya dawo sallallahu alaihi wasallam amma abin da yasa wadansu malamai sukan matsa akan cewa ana nufin kawai cewa cikin gida suna magana akan cewa dan idan mutum ya fita waje kila kuma sai dan ya ribace kar ka je ka kawai cewa matar ka kai mata hijira kuma ka je wajen matar banza hijirar ka ba ta amfani gara ma ka koma ki na ba za mu yinta amma yanzu zaka tafi masallaci kai kiyama zai to wannan kuma babu ne Ali bin Abi Talib wata rana da suka yi rigima da Fatima sai ta tafi masallaci annabi ya ji neman shi ko ina rasa ba same shi ba sai a masallaci to wannan in ka je masallaci wannan ba komai an zai kiyamun lalle zaka da karatun qur'ani amma kuma ka kaurace muku kuma ka tafi yawon dare wani wuri to kuma wannan kuma sai shi din ya ribace ka a can gurin ya a rashin kyautawa ne ba an ce ta ji tausayin ya'ya ba duk wannan waɗansu malamai sun fassara ta da fahisha mu bayyana ba lalle ne zan tozuna zina ba dukkan wani abu na rashin kyautawa ta shiga cikin haƙƙin wani wadribuhunna darban ghayra mubarrih ku dake su duka da ba mai tsanani ba duka sama sama fa in ata'anakum idan sun yi muku da'a fala tabgu alaihinna sabila kar ku nemo ta tafarki akan su na ku buzguna musu ala inna lakum alla nisaikum haqqa ku sani cewa ku mazaje kuna da haƙƙi da kuke da shi kan matayenku wa li nisaikum alaikum haqqa matayenku suna da haƙƙi akan ku fa haqqukum alaihinna irin haƙƙin da ku kuke da shi akan matanku Allah yutina furutakum man takrahuna man takrahun kar su zaunar da wani wanda kuke ki akan shimfiɗin ku ma'ana kada mace ta karɓi bakuncin waɗansu mata a cikin gidan miji ɗin in ta san matan mijin baya son su zo ko waɗansu mazaje ko da danginta ne wala ya azanna fi buyutikum liman takrahuna kar ku kar su yi izini wani ya shigo gidanku in kuna kin zuwansa ko da wanki ne amma ba sa fahimtar juna da mijinki da haka baya son wannan ke zo to shikenan ba za ki bari ya zo ba bai halatta ba amma shi miji sai ba ki izini ki tashi ki je ki kawo wanki ziyara ku je can ku hada can ku yi zumunci amma kar ya shigo masa gida tun da baya so ko kina da wani kane mara kirki kangararre ba sa shiri da mijinki to miji na da dama ya ce karwa ne kare shigo gidana kuma idan kika kyale shigo gidan ko da mijin baya gari kin saba mijin sai Allah ya kama ki ko kina da wata kanya mara kunya fitsararriya mijin baya so ta zo gidan yace to ni karwan ta zo min gidana biyayya ne wajibi ne Allah ya wajabta ki wa mijin ki biyayya nan karke da wancan zo ko ta ce za ta ce a wacce ki hakuri in na so mu haɗu ni na zo zumuncin da kaina in zo gida mu haɗu amma ke ba za ki zo ba an fahimta ko ka san zo dan matan idan ka ce ka dan wanda zo ce zaka zaka raba su da dangin wata kawa ma idan ka ce ka to zaka zaka raba su da dangi to kuma waɗansu matan kawayen su da suke shiga gidan su suke kawo maka kika su je a yi ta gulma a zazzage ka a zuga matarka a yi hayaniya da sauran to idan ka gane irin wannan magulmatan kai tsaye sai ka sa matarka kar ta sake zuwa kan idan wata ta haɗa ko a wani wuri kenan amma ni kar su shigo min gidana ya halatta cikin musulunci kuma dole kiwa mutum ki biyayya kan wannan dan gashi nassin manzon Allah yace wa lan sa'ikum alaikum haqqa fa haqqukum alayhinna alla yutina furushakum man takrahun haƙƙin da kuke da shi kan su mata kar su yadda su zaunar da wani kan shimfidar ku wanda ku kuna kin sa wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahun kar su yi izinin waɗansu su shigo gidajen ku alhalin kuna kin wannan mutumin ala ku saurara ku ji kuma zafi wa haqquhunna alaikum irin haƙƙin da su mata suke da shi a kanku an tuhsinu ilaihinna ku yi musu ihsani fi kiswatihinna cikin tufafin kyautar tufafin mace karka ce wai sai sallah za a yi dinki kana da halin yin ku kaga dama duk wata ma kai mata dinki mana ba kai za a yi wa ado dinka gani ba ka rinka sayo mata kayan kwalliya kan kadi ka rinka sayo turaren wuta ka rinka sayo turare na ruwa kala kala da na tufafi da kuma na shafawa a jiki da duk wannan ka je ka samo ka kawo mata dinta rinka maka ado duk wannan na cikin insani za ta yi biki a dangi kana da hali sai ka dan taimaka mata ita ma ta yi insani in ba ta da halin yi duk wani na cikin misali kyautata mu'amala tsakanin ka da ita kashe wani lokaci wannan nata ne kawai dan hira irin yadda kake zuwa waje kai hiran awa uku ba gaji ba ka zo gida ka yi awa biyu idan kai ma'aikaci ne irin wuciyan din nan an zo a saboda lahadi wani lokacin ba ka fita ba sai dai ka fita ka tafi wurin abokanai kar ka kwanta gida ka yi ta bacci da ka farka daga bacci kuma ka fita a'a idan ka farka kuma sai ka yi ado tana tsammanin fita za ka yi ce ai wannan adon yau na ki ne ke kadai ba wanda zai gani sai ke kawai ne ba wannan adon ka zauna a yi ta hira ka ji matsalolinta ka ji matsalolin ƴaƴanku yaya karatun wani ya kokarin wani a boko ya kokarin wani a islamiya yaya kaza yaya kaza ya labaran duniya waɗansu labarai da bata sani ba a waje duka ba ta labari mai shari'a take ciki a Kano duka farfada mata ai kun ga ga makiya shari'a a Kano su wani su wani su wani ga musu ya shari'a kaza kaza da kaza da wani da wani yan hizban unguwa kaza sun bi kokari na unguwa kaza kuma rubabbu ne ko kuma sama sama ne suka rubuta rubabbu ko sama sama ne yan unguwa kaza suna da himma wannan sun yi wani jihadi kwanan nan yan unguwa kaza kuma sun yi kaza sun yi kaza tawaye siyasar Najeriya ga yadda ake cikin jiki jiki ga waɗanda suke so su yi kaza ABG ga kaza ana tsammanin wani zai fito shugaban kasa a waɗansu janar janar da soja za su kafa jam'iyya duk ku tattauna sai ta zama wariya a addini da rayuwa amma da cikin matan mu wata da ta baita ya shari'a take ciki a Kano labarai mai ta sani tana nan tana barci tana girki da tashi daga barci ta yi girki ta yi wanke wanke ta koma barci in an jima ba ruwan ta kamar ashabul kahfi sai ka wayar mata da kai wallahi sai ka wanke mata kwakwalwa sosai da sosai ta fahimci addini da rayuwa ga yadda zumunci yake ga ladan zumunci ai ya kamata ai kaza cikin dangi zuwa ya aka zai ba gana ba to gudu zan raka ki mu je ki ga yadda su ni ma ina da dangi a wuri kaza ya kamata lokaci kaza ki raka ni mu je mu dawo tare in za ku tafi ka sai wani abin da ka san zaka bayar yan uwanka wani abin kuma ka sai ka sai matar wannan idan an je wuri kaza ki ba su wani idan an je ki ba su da ana mata addu'a ta gari mutum da kirki ce duk kai ka dora ta kan wannan in baka dora ta ba shikenan zai a je a dawo ana zagin da bata kai komai ba kai baka dora ta ba kai baka wayar mata da kai yadda za ta yi ba wani abin kai za ka sa ta akan wannan to idan mutum ya wannan ba abin da ya fi wannan daɗi a cikin rayuwa manzan Allah zai faɗa cikin hadisi na gaba za mu gani duniya gaba ɗayanta kayan alatu ne cikin kayan alatun abin da ya fi daɗi mace saliha ba abin da ya fi walwala a rayuwa irin mace saliha in riga riga an cire mace a duniya babu komai a ciki kuma ta zama empty da mota da jirgi da kwamfuta da gida da kowane irin kayan alatu in ba mace kuma ya zama shirme ina ba za mu fahimta da ya zama kamar ɗakin gauro ga ɗaki ya kai ɗaki amma ina wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna ku kyautata musu fi kiswatihinna cikin tufafinsu wa ta'amihinna da kuma abincinsu wani yana da halin da zai tefane mai dan daɗi daɗi a ji daɗi miya ta yi kyau ba zai ba dan mako kawai shi kankanin kamodo ne baya mu kullum sai dai a ci tuwon masara miyar kuka wani lokacin ma a yi wake da shinkafa da mai da yaji ko da ana da wai dan saboda a rage kuɗi kar a kashe kar a sai tumatiri da sai da taru kar a sa naman miya duk wannan yayi wa kansa wannan dabaru ya kamata ka kyautata musu cikin abinci in kana da ya kamata ka kyautata musu wani abin da duk yan binne suke wa matan su kai baka da halin yi so ɗaya a wata dai karo ɗaya kan kwata zaki ba za a yi ba kai matar na sai a yi so ɗaya don matar ka ta taɓa ciki kamar kar ta je wani a mata barazana a raina ta matar ya sai bi a ita mata wai ko so ɗaya ne wannan furusalar ɗin nan kai maka za a yi ma ko so ɗaya ne a wata kai maka taɓa ciki kar wani ya maka barazana in ya ci furusalar kai kuma ka ci amma kai kafin shi da azkar na manzon Allah shi kuma baya yi ku kyautata wa mata in kuna da hali mako baya da amfani san san san mako baya da amfani ba a yadda ku yi almubazzaranci ba ta yadda za a sayo abu sama da bukatar gida ko a dafa sama da bukatar gida a yi ta zubarwa ana lalatarwa ana bannatarwa ga waɗansu suna kwana da yunwa wannan almubazzaranci ne amma ba a yadda ka yi wa matan ka horo ba lalle ka rinka ba su daidai wa daidai wa kulu wa shrafu wa la tusrifu haka Allah ce ku ci ku sha amma kar ku yi almubazzaranci kar a zauna da yunwa kar a zauna cikin tsumma ana da halin yin tufafi shi tufafi a yi shi tsaka tsakiya baya ko ba fallasa ko kuma alal kalli wanda ba za ka ce ya kai makura wajen tsada ba ko bai kai makura wajen arha ba tsaka tsakiya sai kai kuma lokacin da duk ka samu sarari sai kai wa matar ka karka ce wai sai tufafin sallah ko kuma in ta haihu ya zama shi mai kenan ya za ta taimaka a zo ta dauke maka cewa yadda cikin fitintunan zamanin nan suke idan ka fita daga nan ka tashi daga ungwagwarar kafin ka je gidanka inda ya kai kilomita biyar mace nawa za ka gani a kan titi da wadda take tsirara da mai sutura din da wadda take gaza da gaza da gaza duk kowanne ga tsanan gurin to idan baka kimtsa matarka a cikin gida ta hanyar tufafi da kaza da kaza ba ta yaya za a yi ta iya rintse ma ido ka dana kalle kalle a kai ba mala'ika bane ba za ka yi ta kalle kalle har ka je ka kusan buga wani a cikin mota baka sani ba wata ta wuce kana kallon ta in wani ado ya burge ka dauki matarka mana ka je ka siyo atamfa ka je ai ka ga irin wannan style din dinkin ka ce irin ta za a yi kuma ga yadda ya kamata ki saura mun nema irin tsini a gida sai me ya halatta ko bai halatta ba yake nan ka zauna lafiya ya fi maka to amma mutum ya samu abu ya makale ya samu abu ya makale komai ana ta ci a matsatsi abinci a matsayi a sutura a matsatsi haka a marmatsi to ka je na da kudin ka kai su ina rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama awanin manzo Allah da yace awanin me yake nufi ai asiratun jam'u aniya jam'i ne na kalmar aniya bil ayn al muhmala da aynun da ba ta da dugo wa hiya al asiratu ita ce ribatacciya a wurin yaki wal ani idan an ce al ani al asiru ribatacce a wajen yaki namiji kenan shabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam almar'ata fi dukhuliha ta hukm az-zawj bil asir manzon Allah ya kwatanta mace wajen shiga karkashin hukuncin miji sai ya kwatanta ta da ribatacce a wajen yaki irin yadda ribatacce a wajen yaki ke shiga karkashin sojojin da suka kama shi to haka mace ke shiga karkashin hukuncin miji wa darbul mubarrih abinda ake nufi da duka mai tsanani huwa shaqqu shadid mai wahalarwa mai tsanani shine al-mubarrih kenan wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da manzon Allah ce fala tabu alaihinna sabila ay la tatlubu tariqan tahtajjuna bihi alaihinna kar ku yi ta neman wata hanyar da wai sai kun ritsa mace da hujja kun kafa hujja akan su cewa sun yi laifi bayan ko musu ba wa tu'zuna funna bihi ku ce za ku cutar da su da wannan hanya din akwai namijin da idan yana so ya cutar da mace ko yaya sai ya sana mata turko har sai ta fada so yake ta yi laifin da ya kamata da laifi manzo Allah a Allah mata kuci ce to kar ku yi haka وعن معاوية بن هيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه معاوية ابن هيدة يتي ناشي دا منزان الله منين حق ما ترقي دا تجمع أكنسا قال منزان الله أن تطعمها إذا طعمت كثير دا إتا إذا كي كاتي وتكسوها إذا اكتسيت كتفاتت دا إتا إذا كما كاي تفاكي ولا تضرب الوجه in ta yi laifin da ya kai matakin duka karka da ke fuska wala tuqabbih karka munana mata abinda ake nufi da at-taqbihu anan wadanda suka fassara shi da zagi karka zage ta wani dan fushi zai ce yar iska wani dan fushi ce mutuniyar banza mutuniyar wofi manzo Allah ce duk karka haka la tuqabbih wani dan fushi sai ya aibata ta da wata halittar jikinta yace ko dogoro ko baka kirin da ke ko kaza ko kaza duk wannan kuma halittar jikinta ne ba laifinta bane wa ubangiji yayi ta haka yanzu wannan abin da kai ka muna da ladabi tsakaninka da ubangiji la tuqabbih karka munana wadan suka ce karka mata mummunar addu'a shine la tuqabbih wala tahjur illa fil baiti karka kaurace mata sai dai a cikin gida kadai hadithun hasan rawahu abu daud hadisi ne hasan abu daud ya ruwaito shi wa qala ma'ana la tuqabbih yace ma'anar la tuqabbih la taqul qabbahaki Allah kar ka ce Allah wadaranki Allah muzuna ki kar ka faɗa haka kaga anan gurin manzo Allah ya faɗi ciyarwa ya faɗi tufafi wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga abu hurairah Allah ta kare da a gare shi yace manzon Allah ya ce akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim manzo Allah ce mafi cikar mummune ta fuskar imani to ne mafi kyawun ɗabi'ar mummune din in kana so imanin ka ya bunkasa ya cika ya batse sai ka tsara sauran wajen kyakkyawar mu'amala haƙuri da tausayi da kyauta da sauran al'amura waɗanda suke kyawawan mu'amaloli ne ɗabi'u ne da jarunta da sauransu wa khiyarukum khiyarukum lil sa'id mafi alherin ku ko mazaje to ne waɗanda suka fi kyautata wa matan idan an haɗu ga wannan mutumin kirki wannan mutumin kirki to wanda ya faɗa yin kirki shine wanda ya faɗa yin kyakkyawan mu'amala tsakanin shi da matarsa duba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi yake cewa in ka ga wani sahabi a cikin gida tsakanin shi da matansa kai ka ce yaro ne dan yaye yadda yake shagwaba yadda yake wasanni yayi nan yayi nan yace amma in an fita a filin yaki shi yake ka da mazaje su sahabbai sun harraba abubuwan kowanne sun ba shi hakkinsa wurin gaske za a yi gaske wurin wasa kuma za a yi wasa idan an zo cikin gida ai ba jarunta ake bukata ba me ne murza gashin baki da hada gidan sama da ta kasa kana magana wani abin nan sauran kuma ba ka wata barazana da za ka yi ita dai mace ta riga ta gama da kai kai dai kai in banda matsalar ubangiji ya za a yi mace ta girman mutum duk sarautar ka duk ilimin ka duk komai naka ka ga mutum da rawani da komai amma da safe ne za a rinka lafiya zaki idan dare ya babu wannan lafiya zaki shi shi ne zai ce lafiyar ki za kan yi dole shi ne zai fadanci saboda bukatar ta taso ka ga gwamna da jiniya da komai shugaban karamar hukuma wane ne wani dare dubu jiran mutum daya mutum na ɓata rai na shan kuno ana sannu yana wani baya wani abin da sauran ga zai ganshi a gida da yarinya yar shekara sha bakwai yadda yake fadan yadda yake kwalama in banda kaddara ta ubangiji ai mace ba za ta ga wani abin nan yo wace shiga kunun zaki zai wata zaka ba ku tsoro wani dare ne kura ba ta gani ba ba wanda ya ganka a halin da kake ciki a duniya daga mahaifiyar da ta haife ka da ungozo ma sai ita matarka duk duniya da tufafi suka ganka ita kuma ta ganka yan duk duniya ba su ganka ba ka tashi da salaiba a bakinka ita kuma ta ka tashi da salaiba a bakinka ka tashi da konsa a irinka duk ta ganka a cikin kowane yanayi an kwanta tare an tashi tare wai kuma duk da haka kuma wannan kuma sai ka zo kana barazana wata barazana kuma za ka yi sai a yi sulhu ne sai a yi sulhu wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim mafiya alherin ku sune mafiya alheri ga matayensu rawahu tirmidhi ka duba annabi na dan shekara 50 da wani abu a duniya ya tsere da Aisha tana yar shekara 10 ko 12 ko wani abu makamancin haka an fita shi da sahabbai yace ku yi gaba sahabbai suka yi gaba ya tsaya a baya shi da Aisha kadai matarsa sai abin da yasa na ce mu tsaya dan mu dan yi tsere ni da ke ce tsere ce tsere za a yi ce to sai kenan aka zuba ta tserewa annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sai kyale ta sai bayan an sha waɗansu kwanaki wata magamar ta sake gamawa bayan waɗansu watanni ko shekaru sai aka zo manzon Allah ya sake ta to kuma a yi tsere yau sai aka yi tsere to lokacin jikinta ya fara nauyi sai manzon Allah ya wuce ta da ya wuce ta yana dariya na cewa hazihi bi tilka wannan a madadin wancan wancan karan kin tsere man wannan karan na tsere miki na rama duk wannan da yake ba dai bai mata kewa ba dan shekara hamsin fa da wani ba duniya ya zo na magana da yan shekara sha biyu a irin wannan yanayi mutanen habasha sun suna wasa da mafi da tefawa da tabewa da ake koyon yaki manzo Allah ya ce wa Aisha ya za ki je ki kalla ta ce zan je in kalla sai sai ya kota kofar gida ya tsaya haka sai ta dauki habarta sai ta dora akan kafadar manzon Allah har sai da ya kare haka tun da ya ji ta tsawo sai ta kallo idan aka ji mai zuwa ce kin gaji ta ce a da saura ban gaji ba aka ci gaba da yi haka ta ce wallahi ba ni da bukatar kallon amma sau nake sauran mata su san matsayi na a wajen sa ta ce ita kallon kafa su har lafashi a taimaka duk wanda daga cikin kyautatawa mata amma da yawa daga cikin wasu ba sa yin ado don matan su duk wanda kaga ya ado kasuwa za shi ko ofis za shi ko wani daurin aure za shi sai su turare ya ado shi kenan ya fi amma ita kan ba za ta gani ba in dai mutum yana gida sai gana da wata tsohuwar babbar riga kamar an kwaso daga bakin kura ko jamfa da wando babu duk sun mutu wannan tsohuwar babbar rigar sai mutum ya zara da wani gajeren wani kawai ya zauna cikin kurzaki wallahi da za ka ɗauki hotonka a wannan yanayin a baka sai ka yaga gashin kanka a hargitse idan ka da wata kwamta kwamta wani lokacin ka bar gemu ka ko tajiya babu kaman buruji ka kawai tsoron Allah wai kuma haka kake so wai kuma sai duk kana nan haka zaka yi ni sai in zaka tafi hirar la'asar sai kuma kai ado ya za a bar ta jawo ka ba tana son ta kalli wannan adam mace tana so ta ga ado sai ita dama an tafi ta cikin ado Allah ce aw man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin an tarbiyyance cikin ado da kwalliya da haka tana son ita mace wanda yake burge ta wa iya kwalliya wa iya karin hula wa iya zance da magana ya sauna aboki zai je da aboki rakiya wajen zance sai da abokin ya kwace budurwar saboda ya fi ɗayan baki da zance ranar da je shi kada sai a ce kai na wani ya baka zo da shi ba ya riga ya gama da kai da ya ma zarra baka da baki ka zama wani dolo mace tana buƙatar da an ce ina kaunar ki ko da shekarar ku ashirin a duniya ce wallahi wance ina sai sai kaga ta sake kallon ka so baya tsufa a tattare da tun tana yarinya haka take har ta girma ɗan shekara arba'in hamsin tana buƙatar kalmar so ko musamman daga wurin kai mijinta idan ka ki faɗa mata tana buƙatar wa zai mata wannan kalmar ko ƙarya ne a duniya dan ta tantana zakin wannan kalmar kuma kai ka ki faɗa saboda kai ba a sakin fuska a wurin mace tana buƙatar ina tausayi Allah sarki biyar Allah me ya same ki ne na ga ba kamar da na saba ganin ki ba habatawa tana buƙatar wannan kalmar birge ta take wannan zancen wallahi ko da wasa kake yana yi mata daɗi a cikin zuciya gani take kamar sauran mata a duniya sun san haka wata rana kuma kawai ka birge ta kana da abin hawa ko kuma abin nan ta je unguwa tana jiran ta zo sai ta kaɗai sai ka je kai sallama ai na zo ne mu tafi na zo da yadda take da kaina na bar ki ta wahala sai ga yanga take ai duk sai ta faɗa sauran mata wacce zan tafi wai sallama ake ai ya zo yana jira na zan tafi wai ya mata daɗi a duniya ke ya yi mata daɗi a duniya wannan wai an zo ai ya zo da kai ai ya zo mutum har kawai wata rana kuna zaune a gida za ta yi girki ka ce yau da ya karki wahala ai yau zan baki mamaki ka samu waɗansu 'yan kuɗinka ka je ka sai wani balangu da tsire da wani ɗan ƴar gurasa irin da mutanen labanan ba sai 'yan gurasa ba su ci gari ko da shiga su ce na fi musu kasuwa ku akwai wata gurasa irin da mutanen labanan da menene ka ɗan haɗo da wani lemo da waye da waye abinda ba ta tsammani kawai ta gari da ayyo ba na son kiri kawai haka nake son kiwo ai ka gama da ita sai ka jana ta zagin ta dangi wance ai wance daɗi miji ba wanda ya san me faru waɗansu ma ce ai magani ya mata ai sihiri ya mata ba wani sihiri in ma akwai wani sihiri bai wuce nazarce ba manzo Allah ce inna min al-bayani la sihira wa inna min al-sihiri la hikma yace a cikin waƙe akwai hikima a cikin zancen baka akwai sihiri dan wani zancen da za a yi maka ka zautuka ka du a riba ce hankalinka zance ne kawai na baka shi kadai idan ka wani lokacin sai ka jawo hankalin matar ka ta manta da kowa ba ta leƙe sai kai wa za ta daika bayan da ka amma idan ka ki mata waɗannan ababen ikinin ba zai yi ba wani sai ya ɗauka wai idan ya kawo mace in dai zai kawo ce bane akan kari ya kawo buhunan gero da na masara da shinkafa da makaroni da spaghetti wace ce wace ce ajiye wa shi kan ya riga ya gama a tuwo ba akwai tuwo a gidansu ba tuwo ya kawo ta tsakaninku da Allah tuwo ya kawo ta gidanka a to in tuwo ne ba ba a gidansu ba akwai abubuwan da ai tuwo kan ai ko kai baka bata ba uba na iya bata wa na iya bata kaninta na iya bata ɗanta na iya bata makwabta na iya bata amma akwai abubuwan da duk duniya ba wanda zai bata sai kai to kuma ka ki bayarwa ka kasara mata rayuwar ta kenan وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله تعالى دا منتن الله تعالى تبتا قريش دا يالن جدا سياتي لا تضربوا إماء الله كركو دا كباين الله ماتا فجاء عمر رضي الله عنه سي عمر يزو وجم من ذن الله فقال يتي زئرنا النساء على أزواجهن من ذن الله دا كفتو نما غنى جي تيوا كرأ دا كماتا ينزماتا سنكنغري ومزاجن سبا farakhasa fi darbihinna sai manzo Allah to ba komai sun yi ba dare ba dan dage su fa afafa bi ali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nisa'un kathirun sai ga mataye masu tarin yawa sun zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da azwajuhunna suna kai karan mazajen su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce laqad atafa bi ali baitin baiti muhammadin nisa'un kathirun mataye da dama sun zo gidan annabi fa yaskuna azwajahunna suna kai karan mazajen su laysa ulaika bi khiyarikum irin waɗannan ba sune zababbun cikin ku ba masu dukan mata kenan rawahu abu dawud bi isnadin sahih abu dawud ya rawaito shi da sanadi sahih qawluhu za'irna da yace za'irna me yake nufi huwa bi zalim mu'jamatin da zal wadda ake wa dugu maftuha gata da gata da fataha sama thumma hamzatin sannan alhamza maksura mai kasra ثم راء ساكنة sannan ra mai sauri sun nun sannan nun za'irna ai ijtara'ana kangarewa kenan bujirewa qauluhu atafa ai ahaba shine atafa sun kewaye gidan annabi mata kenan dan su kawo karan mazajen su hadisin karkashewa an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu an radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala daga abdullahi bin amr bin al-as Allah shi kare da gare shi da iyalan gidansa yace manzon Allah ya ce ad-dunya mata'un duniya mata'un kayan jin daɗi ne ko kayayyaki ne na amfani a cikin ta da gida da mota da wane ne da wane ne al'amara dai na rayuwa wa khairu mata'iha mafi alherin dukkan kayayyakin jin daɗin rayuwar duniya al-mar'atu salihah mace ta gari mace ta gari ce ko manzo Allah fasara a cikin wani hadisi yace wanda idan mijinta ya umarce ta za ta bi in amartaha ata'atka wa in nazarta ilaiha sarratka wa in gifta anha hafizatka fi zaw fi malika wa nafsiha yace wanda idan ka kalle ta za ka yi farin ciki saboda ta iya ado ga ta da tsafta kwas kwas koyo ce ba kaza ba bace sannan kuma idan kai mata umarni za ta bi sannan kuma idan baka nan baka kasa baka gari za ta kare mutuncin kanta ba za ta yi alaka da wani ɗan namiji ba sannan za ta kare maka dukiya ba za ta yi maka sata ko barna ko albazaranci da dukiya ba irin wannan ita ce mace ta gari wannan hadisi imam muslim ya rawaito to ina ga sai mu dakata nan abinda muka fada dai Allah shi ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya shafe mana assalamu alaikum wa rahmatullah baya ta farko yace waɗansu malamai sun ce dukan mata ana yi ne wai da hannun riga ya gaskiyar al'amarin a sun fassara hadisin ne da al'adar garin su ko kuma da wani abu da zai iya yiwa a garin su in ba haka ba a lokacin annabi sun suna sa babban riga irin dan ba su da babban riga abin da yake nufi duka ba mai tsanani ba in ka kyale shi a wannan shine hakikanin fassara sa haka manzo Allah fassara da bakin sa duka ba mai tsanani ba kuma kowa ya san menene tsanani da yayi abin da yake rashin tsanani duk dukan da zai fitar da jini jikin mutum ko ka karya mutum ko ka sarga da mutum ai wannan ya zama duka mai tsanani amma ba za a ji zafi a jika amma bai zama ɗaya daga cikin abin da muka ambata ba to kaga wannan ba mai tsanani ba kenan da haka wannan shi da dai mutum zai lura kuma dai duka dai shi dukan ba sai an kai makura ta karshe kamar yadda muka faɗa ba kawai da mutum ta yi abu da mutum zai kama ta duka ba kamar yadda wadansu suke yi wannan ba daidai ba ne ba mai tambaya ta biyu ce ya halatta matan aure su kalli waɗansu mazaje yayin da suke wani wasa kila abin da ya sa ya tambayar abin da na kawo cikin zance na hadisin Aisha ke kallon mutanen Habasha suna wasa da mai malamai sun tattauna karkashin wannan hadisi hadisin dai na cikin bukari waɗannan mazaje da suke wannan wasa na farko ba inda ya bayyana na tsaraiki a cikin sannan wasan da suke irin wasa ne wanda shari'a ta halatta koyan harbi koyon suka da maki koyon harbi da kibiya shari'a ta halatta don saboda ya zama training ne na yaki a musulmi shi yasa don saboda yadda shari'a ta izini ma manzo Allah ya kyale su suke a masallaci abu na uku suka ce lokacin da Aisha take kallon waɗannan mazajen yaya za mu da aya da ta ce wa kullul mu'minati yarḍudna min absarihin a ce ai Aisha ba wai tana kallon ɗaya daga cikin su bane ba shi kadai tana kallon taron ne a matsayin taro gaba ɗaya da me yake wukana a filin mace ta zirawa wani ɗa namiji da ba muharramin ta ba ido da ni da nufin sha'awa shi ne shari'a ta haramta amma kallon taron bil adama a matsayin su na taro yayin da suke aiwatar da wani aiki tare wannan ba kallo ne wanda yake na sha'awa ba shi yasa manzon Allah bai hana ta ba dan haka a yau idan irin wannan ne ake yi dan mace ta kalla ba sai laifi ba kuma ta kalla a irin kallon da Aisha malamai suka fassara cewa shi ta yi ba ta yi laifi ba amma waɗanda za su je su kalli mata waɗanda ba su kalli mazaje waɗanda waɗansu kila suna tsirara sun yi ɗan gajeren wando sun yi suna waje ko kuma sun sa ɗan gajeren wando ga kirjinsu a waje ga tsiraitin suna bayyana kuma kila wani abu ne na magozanci magozanci mara ma'ana da wani rawar koloso wannan bai da wani amfani wannan kai an haramun ne kawai wata rawar koloso wani tsiraitin ne daki an kwarato zai jihadi ne kamar ya aka sun wasan sallah waye sai halatta ai bai halatta ba duk malaman da za su wai tambari da za a yi wa sarakuna wai ya halatta ba su wani hujja ko sarki sun kogo sai dai su yi wa sarki kara kawai sai su yi wa sarki kara suna jin kunyar su ta safara kuma inda ake ganin mu zama matsala shi ne mu za mu faɗi gaskiya tsakani da Allah abin da muka sani ba wai da rashin kunya ko rage ko kaza ba ina mun tambarin sarki a lokacin a waye sarkin ba a nawa ne sarkin a lokacin to waye masa tambari waye masa kakaki ko kuje ko algaita ko wani babu wannan duka gaba wannan wani abu ne da magaza daga gargajiyar mu kuma musulunci ne zo kuma aka ki dainawa kallon gargajiya kallon gargajiya eh wajen wajen raba kwana aka ce ai adalci ba wajen saduwa ba saduwa daban ai raba kwana daban in dai ka raba wa wanta kwana wanta kwana wanta kwana wanta kwana biyu wanta kwana biyu wanta uku wanta uku ka riga ka raba ki amma shari'a ba ta matsanta maka cewa adadin sado da zaka yi kan daki zaka yi kan daki ba wannan ya gina ne akan sha'awa sha'awar ka da kuma sha'awar ita wanda ake daki da wata zai yi wa to ɗaya mutum zai sadu da ita shikenan wata kuma dare so biyu wata sai ya kai uku ya danganta kowace mace a ko irin yanayinta to idan ma ka ce wata wannan sai ka raba yadda aka yi da wata ta yi da ita wata ai sai mata gudu gobe dan ba karfin sha'awar su ɗaya ba ba yanayin jikin su ɗaya ba ba komai na su ɗaya ba Allah ya bambanta tsakani da haka ya kamata mutum ya kalli wannan shi kwanan shi ake kallo a ake raba kwana da mai jego ai kaga ba maganar saduwar wani kaka ce dan matar ka ta haihu wai ba za ka raba kwana da ita ba dole tana da kwana dan ba wai saduwar ce ta ake raban kwanan ba saduwar wani abu ne da zai iya yiwuwa akwai ta to amma ba wai dan lalle sai ita ba dai idan an raba kwana kaje can kai barci da za a ce kai laifi almuhim dai ka kwana daki sai dai in mutum yayi wannan da ganganci ya je can dakin yayi barci ya zama dakin hutu kenan can kuma ya sace koma da karfin sa kuma wannan Allah na kallon sa ta zama zalunci kenan wannan shi da abin da ya kamata mutane su kalla wannan mutum ya iya ya iya bambantawa duka la'akari da gidan da kuma da yanzu kamar ya bambanta ta wata fuska kawo misali wani ya sarki wani wani ya sarki wani wani yana auren
ai da ƴan sarki da ƴan talaka duk matsayin su daya a karkashin mijin aure kwanan da ka bai wancan kwana ɗaya haka za ka bai wancan a tamfar da suka kusa mana yin gama mana a tamfar da ka bai wancan ita za ka bai wancan nau'in abincin da ka sayar da wancan ita za ka sayar da wancan ba cewa da ƴan sarki ce dole sai kuskus da dankalin turawa da wani kwai da talatalo da alkaki wancan kuma a bata tuwon dawa ko tuwon kuka tuwon tuwon tuwon tuwon abin nan masara biyar kuka da ita yar talaka ce a gidansu haka take shari'a abin da ta kalla kai mai ciyarwa ba gidan da mutum ta fito ba kai mai ciyarwa kai shari'a ta kalla halin ka ba halin gidan da yarinya ta fito ba za ka iya auro yarinya yar talakan da kai ka fi babanta wadata duk da kai din ma talaka ne ka ba ta abincin da ya tsara na gidansu sai a ce kai haram za ka iya auro talakan da duk da talakawa ne kai da babanta amma babanta ya fi ka karfi sai a ce kuma dole sai ka matsawa kanka ka ce da ita abin da ake bada gidan ba sai ki ba cikin shari'a shari'a tana kallon ka kai mai ciyarwa ne miliyon ki su sa'atin min sa'ati kuma kudura alai da su hukun yin kudin ma ta hukun shari'a mutum ta ce da haka ba a kallon gidajen da suka fito sai kai mai ciyarwa ake kallon halinka da yalwarka ko kuma talaucinka da karamin karfinka.
Assalamu wajen gabatar wannan da cewa kamar yadda ya fito a cikin hadisin cewa amma akwai sharaɗi sai ka yi wa kanka kariya
a ba wai na nufin cewa izakta sai ta wai in kayi ɗinki ka yi mata ba a in kana da halin yi ka yi mata yi din da za ka yi bi ma'aro fa in sa ku bi ma'aro ka kautar da bi ma'aro ba wai duk lokacin da kai ɗinki za a ce ita ma tun da ka ɗinka ita ma sai ka ɗinka mata ta yi wa kai mata so biyu kai kai wa kanka so ɗaya ya danganci yalwarka da kuma irin yadda kake son ta kasance kai wannan mutum bai damu da matarsa ba sai ga yana masa rowar kayayyaki wanda kayan nan ba kai ne zaka amfana da su kama da kowa kaya tura kawai tana kara fito da mutum tura tana kara fito da mutum sai ga wata matar ba ta kai kimar ta ba amma sutura ta kara fito da ita wata kuma tana da kima amma sutura ta mayar da ita baya to kuma kai zaka zo da wannan a to wannan kuma ka da dawan mata ke wanda ba ta sa kayan sai za su je unguwa wannan bugi dace ya ce zaunar da ita za ta yi wata ya je ka wari mata da kai wannan shine laifin waɗansu mata an fi samu ga gama garin mata haka waɗanda su wai ba za su yi ado ba sai za su je unguwa wannan kuma ai ba daidai bane manzala sallallahu mace da ni ta girma ta abin nan ta zo gidansa ce ke cewar Allah hannun mace kamar hannun namiji ko lalle babu ba ki da miji yace kina da miji yace kuma ko lalle babu ko kunshi yace kina da miji yace yana da miji yace to ya ya matsayin kaza wace ce yace kina da miji tace yace ya alakar ku tace ai ba na da sakaci wajen kare duk abin da yake hakkin su ne sai manzo Allah ce to ki kare rigewa da karfi fa innahu jannatuki wa naru anan aljanna ki take ko anan wutar ki take sai rike da karfi karfi saka to idan aka dinka miki kaya ko miki saba sai zaki je gidan miki ki nunawa wannan durikan wayewa ne na mata sai mutum ya zo da taimaka wa kuma kai ma kana da wani abu lokacin tun lokacin ne ma aure zaka faɗa mata zuwa abin da kake so mafi muhimmancin abin da kake so kana son addini kana son kiyamul laili kana son al'amurra kana son zumunci kana son abu na gari kana son mace ta zanto tana da karatu kana son mace ta kasance ta iya girki kana za ka ta faɗa mata a hankali a hankali kuma za ki rinka yin addu'a kai a kai sai ta kiyaye wannan waɗansu ba tarbiyyantar da su bane akan haka aka ta gane a gidansu ba a ado sai an ana biki ko ran sallah daga nan an tattara kayan an sa a cikin can karkashin akwatu an sa kafur an ajiye sai wani biki ya ta soke ba da ake ba wannan yace yana bukatar shawara don saboda yadda zai haddace Qur'ani ana ta faɗin wannan dai kan shawara kai ta kokari kawai ka samu malami ka samu lokaci kai ta kokari wallahi inda hali ka rubuta a jikin allo ni na yi imani da har da jikin allo din nan tana da kyau sai dai kawai zamanin ya zo yadda lokaci mutum zai ɗauka wajen ya rubuta a cikin allo amma duk abin da ka rubuta shi da hannunka lokacin da kake rubutawa yana taimakawa kwakwalwa ta rike yana taimaka sosai da sosai sai dai hanyar ta canza yanzu galibi za a jikin whatsapp kuma waɗansu abin da suke kallo lokacin da na ɗauka na rubutu kila awa ɗaya da rabi inda na yi ta karatu kila na haddace rabin abin da zan rubuta wannan ma kuma wani abin da zai kamata a kan kokari dai da himma da kwazo ya kamata me zai hana a allodin kawai ɗabi'a ne da al'ada ta mutane kowane gari yadda aka saba haka ni na faɗa abin da na saba da ke ne ni ina ganin cewa lallai haddan nan ta allo tana da tasiri sosai amma mutane ba a haddace qur'ani ba sai da ita da yawa sun haddace ba da allo ba suna ga ko ba za ka ci dole sai mutum ya rubuta da allo ba an fahimta ko wanda aka fi da karfi ita ce za ta fi karfi kan galibi ta allo kan ai tana da karfi sosai sosai saboda yadda tsarin da ake yi amma ko da ba da Allah kai ban mutum ya biyar da haddasa za ta yi kwali za ta yi kwali dangane da wannan rabe-rabe dangane da mata wani lokacin mata sukan matsa ko kai ka fahimci wani abin da shari'a ba ta ce baka ce sai kai kamar misali a ce wai idan yau kana kan ɗakin ko da ka manta hula a kan ɗakin ba za ka je ba wace dai ka leƙa ta wando ka ce a yi komun hula ta dai ka ka kai zalunci wannan duk labari ba da Aisha ta ce so da dama annabi sallallahu alaihi wasallama yakan shiga dukkan ɗakunan matansa ya shiga ɗakin wannan ya fito ya shiga ɗakin wancan ya fito ya shiga ɗakin wancan ya fito har ya ɗakin wancan rannan a nan kwanan da yake dai da zai zama sa ya shiga ga yadda ya yau an yi na lafiya ya gida ya al'amura a zauna a ɗanyen gida ya ɗan to sai an jima sai kuma ya shiga ɗakin wancan a tattauna sai har wasu rana yana kallon shi ya daɗe a ɗakin hafsa ya daɗe a ɗakin hafsa kan da aka jima sannan sai ya fito kuma ita ma da kanta ko ta bada bayani ta ce wani lokacin ya taba zuwa ɗaki na duk abin da namiji ke bukata a jikin mace ba abin da bai man ba sai dai saduwa ce kawai tunda ba kwana na bane ba wannan hadisin har cikin bulugul maram ba yana nan ba to amma matsalar shi ne waɗansu mazajen in ka faɗa musu wannan hadisin sai su wuce gona da ni amma in suka tsaya daidai inda annabi ya tsaya ba su yi falaji ba ba sai dai kawai karka yadda wacce za ta gane a zuwa yi rigima dan ko wani halal ne amma za ka boye shi dan kare kare zama mai jidali ai ba kare zama haram ba kare zama jidali a zo a yi ta rigima a bai zama haram ta ta ta rigima kawai sai zama haram ba haka bane ba kowane daki da yanayin da ya bai dakin na faɗa muku a yanayin matan daban daban ba haka bane ba duk mai mace biyu ko uku ya riga ya san yanayin kowace mace daban lokaci ya tafi ko jazakallahu khairan abinda muka faɗa zama dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya tsare